الرحمن الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتقوس كوتن سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da bakwai ne ko ga watan goma na? na? me kace sha tara wata hijiran ko sha takwas ba ne sha tara ne to sha tara da watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu shi kuma wancan nawa yace da wanda ya ce bakwai kai dan kaza ne ba baka an za albashi ka bari wata to ko darasin ne kake bari to abu mu kawo kai ba dan gama wannan kwanan wata za a shiga littafin sai a ce darasi na kaza yau bakwai ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai to shine yanzu sai darasi na nawa shida ko darasi na shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa yau kusan an fara shiga cikin gadon bayan littafi kenan yanzu alwasiyatu shakhsiyya wato wasiyan da mutum zai yi makanshi kenan shi da karan kanshi yayi ma kuma waɗanda suke karkashinsa a cikin wasiyoyi wato kenan kaman wasiyan da ta shafe ni ta shafe ka kai taka da za ka yi makanka abun nan dinsa da za ka yi wajen iyalanka ka nuna masu abubuwan da ya kamata su yi ma a lokacin da ka tunkari barin wannan gidan wa min al'ad daga yanzu da muka gani mun karanto baya an ji abubuwa wa qabla an yufaji'uka al-marad wa qabla an yufaja'aka al-marad kafin rashin lafiya ya auko ma ya fado ma awil maut ko ita kanta mutuwan ta fado zai iya yiwa ciwo ya fado ma sadda baka tsammani ko kuma wato mutuwa ta fado ma taqulu liwarasatika to ga abin da ya kamata ka ce ma magadanka tun farko kana jin rashin lafiya ko ko kaga alaman zaka bar wannan gidan wani ko ba shi da ko yana lafiya lau in Allah ya ga dama sai ya sanya masa ya ji wasu alamomi na ya kusa mutuwa ko dai ya fara mafarki kullum ya kwanta ya ta haduwa da waɗanda suka mutu da su yake haduwa kullum suna ta magana suna ta hira sai ya ji a jikinsa kai alama ce ta ya kusa tafiya ko kuma lokacin da mutum ya yi kansa wato wa'azin ta nasu ya duba ya ga duk garin su ba wanda ya rage cikin sauran sa'anninsa alama ce ta mutum ya kusa mutuwa domin kuka duba ko da cikin fiƙo idan ana so a yi hukunci ga wanda ya face wasu malama abinda suka ce sai a duba ga duk sa'anninsa akwai saura idan aka ga duk kusan waɗanda aka haife su tare ba su nan sai mai hukuncin ya mutu shi ma haka ne ko ya ɓace matar shi ta kai ƙara cewa mijinta ya ɓace ita ba za ta iya zama ba tana so alƙali ya ba ta matsayi to sai a auna bayan bincike bincike a auna in aka gano sa'anninsa ba saura ko ko aka gano lallai an sanya an gan shi a wani gari kuma a garin nan an yi wani wasifan tashin hankali haka ne muka duk alamomi da yawa ne ba karatun zamu ba yanzu to sai a yi masa hukuncin shi ma ya mutu saboda ba sauran sa'anninsa to mutum ya lura ya ga sa'anninsa wanda aka haife su tare kusan duk sun kare saura shi alama ce ta shi ma kusa mutuwa sai dai mutane sukan rudu ne da wannan shi sai ki kallon sa'anninsa sai ya kallo jinsinsa gidansu ya ce wai ai asali shi gidansu ana dadewa kakansa sai da ya ɗari da ashirin babansa sai da ya ɗari shi ma ai yana taron shi ma watakila da ya kai haka nan ba gaskiya ba ne wannan wancan shi ya kamata mutum ya lura da shi to sadda mutum ya ga wannan sai kira iyalin sai tara su ya ce masu ya ce ya ce arju an ta'lamu jayyidan ina so ku san waɗannan abubuwa yanzu ku san su da kyau ga sunan zan gaya muku ku gano qauluhu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cika ma masu hakuri ladarsu ba tare da kididdiga ba tare da lissafi ba waɗanda suka yi hakuri waɗanda suka yi aiki idan wata jarabawa ta same su to Allah tabaraka wa ta'ala yana cika masa masu ladarsu ba tare da lissafi ba kenan ana ba su lada mai yawa na dalilin wannan hakuri da suka yi kenan nan ana jawo hankali idan mutum ya cika a yi hakuri kun ga mun karanta kuma za mu maimaita in Allah ya samu na raye ubada lokacin da ya zo mutuwa ya kira 'yan gidansa ya ce masu akwai wani wanda na zalunta suka ce babu akwai wani wanda na cuta suka ce babu sai ne sai ne waya ta sa da kuta ya ce akwai wani wanda ne mai ba daidai ba suka ce ai kai matsayin uba ne a wurinmu ai kai mai kaza ne ai kai mai kaza ne sai ya ce to abinda nike so ku yi man idan na cika ku yi alwalla ku shiga cikin masallaci kowa ya yi abin da ya so kaka gare shi na sallah sannan ya yi addu'a ya ce Allah ya gafarta ma ubada kada ku tsallake nan wurin domin aka ce wasta'inu bis sabri was sala saboda haka ku nemi taimako na wajen hakuri ku nemi taimako da hakuri to da sallah in kuna son ku samu to ku yi sallah ku yi sallah tana bada a wannan ba saboda haka in kun je kun yi sallah shikenan kun gama ma abin da za ku sannan ku roki Allah ya gafarta mu iyakar gatar da za ka yi manaka wanda ya mutu kenan amma kururuwa da ya ga kaya kamar yadda za mu gani nan da wasu irin maganganu da wasu duk ba su da amfani maimaita wasu abubuwa duk da za a yi ta cewa kaza kaza duk ba su da amfani a cikin tafkira in ba manta ba da muka karanta idan mutum ya mutu sai mutane suka dinga hargowa suna ihu suna kuka suna wasu na birgimawa suna kaza mala'ikan da suka anshi kafin su tafi zai ce kai kashe duk kuma da hankalinku kuna nufin mun zo ɗaukar ran shi ne kafin a umarce mu mu ɗauka muna yin abu ne a daidai umarni sadda aka ba mu da can ba mu zo ba yau kuma mun zo an aiko mu ne mu zo kuma kuma ku ta kanku muna nan zuwa kanku ɗaya bayan ɗaya in za ku yi aiki ku yi aiki kafin zuwa wannan rana in kuma za ku yi sakaci ku yi sakaci amma ku sani kuma muna nan zuwa kanku ɗaya bayan ɗaya an ce ku yi kuka sai su ce don haka ku yi kukan ranar zuwan naku ba kukan wanda mun riga mun gama da shi ba ku yi kuka kafin mu zo kanku ba kukan wani ba saboda haka ku yi shiri ku aikata abin da ya cancanta ku aikata kafin mun zo domin in lokaci ya yi ba bashi sai mun zo kuma sai mun ɗauka kukan ku bai da wani amfani to da mutum ya ji wannan maganan nasu sumewa zai yi sai dai a rasa wa za a riga kaiwa gawa da shi da su saboda faɗa suke yi na gaske kuna ɗauka abin wasa ne da mun zo kafin a aiko mu yanzu yau an aiko mu ku ta wani ihu ku yi ihun kanku ba ihun wani ba shi wannan tashi ta riga ta gama hatman an gama an yanke mun ɗauka kowa cikin ku yayi ta kanshi kafin mu zo kanshi sai su juya su tafi aka ce da za a ji wannan maganar ta su da mutum ya su ne a lokacin aka makaranta ko yana nan cikin at-tazkira fi ahwalil mauta umurul akhirah san mihimatita ko littafi ne ko kutayyib ne ko menene ga dai sunan littafin nan mutum ya karanta ya ga yadda suke wannan gargadin ba magana ce ta wasa ba bil jiddi suke magana walidha arju saboda haka ne nake fata an ya tahallal jami'a kowa ya yi kwalliya cikin ku ya ado inda ma ya dahimun marot lokacin da kuka ga rashin lafiya ya faɗo man na rikice kowa ya yi abin da zai yi awil maut ko kuma mutuwa to an ya tahalla kullum kenan bis sabari ko kowa yayi ado da hakuri war rida bi qada'illah sannan kuma mutum ya sallama ma hukuncin Allah cewa haka Allah ya so dan haka ba abin da zaka iya yi wan ta'khudhu fi asbab shifa sannan kuma lokacin da bani da lafiyan nan ku ji tausayi na duk wani abu da kuka ga za ku iya yi man na neman waraka ba bai da lafiya ba in an ce a sai magani kada ku rika ganin kyashin cirewa ku saya man magani da kudi na ya kuka gani kun ga malamin kamar ya ga abin da ke faruwa yau ko tunda na gaya muku nan mutum da kuɗin shi yana kwance a asibiti aka zo likita ya bada shawara a kai shi kasashen waje tunda yana da kuɗi a kai shi asibiti aka ce a jira babban dan shi ya zo babban dan shi ya zo ya ce wannan waste of resources ne a amfani da kuɗin na bata waste of resources ne ko ko waste of gado ko ai ba resources din yana waste of gado ne waste of resources ne shi kuma ya yi kwanci ya kai sati biyu bai tashi ba bai magana amma da Allah ya so ya ji wannan kalman dan nan da ya ce wannan waste of resources ne sai ya bude ido ya ce waste of resources ni da kuɗi na in nemi kuɗi na yanzu a ce a sai a je a nema man magani ka ce waste of resources ne ya ce wallahi da na san haka da bai nemi kuɗi ba sai kawai ya mutu ya mutu bara na je masallacin idi muka haɗu da wani abokina ya gaya min wani na san shi yace ka san cewa alhaji wane ya rasu ko nace ba sani ba yace ka aiwa alhaji wane ya rasu kuma yana nan ya bar fitina nace fitina kamar ya yace ai in na gaya ma sanadiyan mutuwa shi sai kai mamaki paralyzing yayi da ya paralyzing kawai ya zo 44 ai mai gashi ya koma daga asibiti da ya koma daga asibitin nan matar shi sai ta kalle shi yace na dawo tace har ka dawo yace na dawo ta ce shine ka mana hannu biyu ko biredi babu ba biredi ya ce biredi biredi halin da nake ciki biredi ku kalasa ya ce inna lillahi wa inna sai wunsu ne bisa kujera wataƙila ka san shi ba risa na kana girgiza kai da yawa wallahi haka ta ce masa ta ce biredi kawai sai wunsu ne kan kujera shikenan daga nan zuciya sai sai makabata to kuma ya zo ya bar abubuwa da yawa ta ɗauki wata ɗirkekiyar motar shi ta kama yawo yanzu tun kafin ta gama takaba ake ta ganin kaza kaza aka ja ka gaya mai yayin ta yarinyar nan fa ga fa ga shi ga shi ga shi ta ce ba wanda zai hana ta gidan ya koma kaman gidan kai Allah dai so bari ya bar kaya ya wuce biredi ne bai sau ba ya ji asibiti da ya dawo ba ta asar bai ta ce to yaya jikin yaya aka yi ta an shi wata kila maganin ma da ana dan girmamawa sai ta dan karbi maganin ta aje to ka riga ka sha ne ko baka sha ba bari a kawo ruwa wata ma tana da kirki har sai ta babballo ta dudduba nawa nawa aka ce a sha ta babballo ta babballo sannan ta bada ta zai ta kawo mai ruwa sannan ta rike ta bace sha in ma za ta tambayi biredin ba sai tambaya daga baya ba to an kai ga yanzu mu dai da yawa daga cikin wallahi amfanin ka kawai a gidanka in za a shi kuɗi tunda in ka zo kwana baka da lafiya ma baka da lafiya kana fama ba ruwansu da kai amma in aka duba ba biredi sannan ne za a shigo wurin ka ce yaya jiki ina ba biredi ko kuma ba kaza amma ba ruwansu ya ka kwana ka mutu da daddaren baka sani ba ka ce ba sun da sai dai ma rahimahullah ba da yawa haka suke haka ake sai dai kawai mutum ya haƙuri kada ku yi man rowa ya ce lokacin da kuka gaba ni da domin wallahi ina gaya muku kun ga lokacin da ka zo mutuwa in ba Allah ya azurta ka ba ba duka aka tara ka zama ɗaya ba amma wallahi in ba Allah ya azurta ka ba da yara na gari ganin ka suke ma abin kyawa na farko sannan kusan baka da wani amfani ma tunda an riga an ga yanzu komi da ake tunani ka riga ka ma birkice su kana ta shirme in mutum ya rungume ka kai mai amai in ba ba haka ba kai fitsari in ba haka komi ba ruwanka kaman dai yanda ka san dan karamin yaro tun ba isa ba daga nan shi kenan sai suwa da gudunka yace la tabakhalu alayya bid-dawa kada ku yi man rowa wajen maganan magani in an ce a sawo ku ki bada kuɗi ko ko kuɗi na ma wal ilaj da magani kada ku yi ku Allah ta ta'azzau kuma kaf ku rika jin cutu damuwa da abubuwan da zan yi a lokacin min ma'ana fihi na halin da nake ciki kar ku rika jin damuwa faqad kuntu amma qaribin mithlakum da ni ma kusan irin ku nake lafiya ta da lau ni ma da yaro ne in kuna ta kama yanzu ku kuna ji da karfi ni ma da nayi wannan lokacin to daga kuma zai zo wata rana kanku in kana so ka kyautata ka kyautata dan kai ma ka wanke kwariyar ka kenan zan a kyautata ma aljaza'u min jinsil amal nan muka karanta mutum ya zo ya dau baban shi zai kai daji ya yanka baban ya tambaye shi ne za ka yi ce yanka kaza ni na gaji dai ma wahala na gaji dai ma kaza yace to tun da dai maganan nan in dai gaskiya ce da aka ce aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka za a yi ma kai ni can karkashin wancan dutsen wajen inuwa can ka yanka ne a wajen yace saboda me sai ka za sai sai sai har sai ka zaɓi wuri yace saboda abun yayi daidai da daidai dan ni ma lokacin da na gaji dan na kawo na baban na yanka wurin kaga yanzu in ka kai ni wurin ka yanka na san abun yayi daidai da daidai kaga in yana so sai kai shi ma kafin a kawo shi in kuma bai so shi sai fasa tunda ya ji dai shi yayi haka an mai shi ma saboda wannan shine saboda ku yi wannan وألا تتعذوا مما أنا فيه فقد كنت عما قريب مثلكم مما دا حكا نكي ومن قام بزيارتي sannan wanda kuma ya zo wurina a lokacin bani da lafiya ya dibu an yi khaffifa ziyara shi ma ya sauƙaƙa ziyaran kada ya zauna wurina ya daɗe amalan bis sunna shi ma ya aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu inna lil maridi ahwalan domin shi marar lafiya yana da halaye daban-daban yana jin da yana jin kaza yana jin kaza yana jin kaza yana jin kaza to kada ta dalilin wannan ku yi abin da zai sa ya ji ba ya jin daɗi walahu min as-sunnati al-ajr wa sawa shi ko wanda yazo kaga sai ya samu yayi daidai da sunna kuma ya samu lada tun da yayi abin da ya cancanta yayi lima jaa fil hadith alladhi ruwiya an abi hurairah radiyallahu anhu saboda abin da ya zo cikin hadisi da wanda aka ruwaito daga Abu Hurairah annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce man ada maridan wanda duk ya gaida mara lafiya nada munadin min sama wani mai sanarwa zai sanar daga sama ta dalilin gaida wannan da kai a ce tibta lalle kai daidai abin da kai yayi kyau wa qaba mamshaka kuma tafiyan nan da kai zuwa wannan aikin nan da kai na alkhairi wannan yayi kyau wa tabawwata min aljannati manzila sannan kuma dalilin wannan zuwa da kai to an yankan maka wani masauki a aljanna an baka gida kenan an ce an baka allocation na gida a aljanna kaga wannan ya ka gani ka diba wannan aikin an yankan ma gida a cikin aljanna ta dalilin wannan wajibu hasan a gaya masa duk wanda an an bari wani ya shigo to na shigo ai haka a daina zuwa nan kusa babin ka'ida wajibu an yi da wali sannan bayan haka nan mutum ya yi man addu'a shi wanda ya zo din ku ji ba lemu ba ba ayaba ba su ne babban abin da ya damu mutum ba ko kuma mutum ya zai ta tambaya abin da bai shafe shi ba to wani likita ke duba shi ruwa an sa mai ruwa an yi kaza tambayan kaza menene ma asalin ciwon na ruwanka da asalin ciwo kai ka kawo shi abin da aka ce ba ruwanka kai ba likita bane menene tambayan ka na ciwo menene tambayan ka na kaza kawai ga abin da shari'a take so kai masa addu'a wa an yuzakkirani billah sannan mutum ya tunatar da ni game da Allah in kana da wata kalma mai amfani da za ka gaya masa ka ce wane mun karanta kamar yanzu misali hadda da muka karanta jiyan nan idan mutum ya rike ta yanzu ya tuna ma kana ma iya ka ce ba zan iya tunawa ba ko za ka sa man a waya ta yi ta maimaitawa ina ƙara ji saboda in rike kaga dan ba sai ma ba eh ma ka ce abin da za a yanzu ɗauki waya ta ga ta nan karanta man a ciki ni kuma ya rika ji in ka dama ka san ta ba za ka tuno ba ya kuka gani bai amfanar da kai ba ko kuma shi ya gaya maka ya ce mun karanta mutumin da ba shi da lafiya ya yawaita cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ai ka san wannan ita maimaita shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ko kuma ka rika yin tasbihi ba wuya ka tasbihin da ibnu al-qayyim ya faɗi a cikin wabilus sayyid wata bakan damiya ta tasbihi wanda za ka yi a cikin sakan ko mintoci ka kwashi lada ba ya kaɗan ba ya ce ma abin da za ka yi gashi karanta fatiha na san ka iya ta karanta ta maimaita ta kamar so shida mun karanta a cikin wancan littafin cewa jibalul hasanat bi daqaiq ma'duda dirka dirkan ayyuka cikin ɗan mintoci idan ya karanta fatihan nan so shida malamin ya lissafa lada ya ce mutumin da ya karanta so shida nan yana da lada wajen dubu bakwai da ɗari uku da ashirin mutum yana kwance kan gadon mutuwa ka zo ka tuna mai da wannan ya samu ya karanta fatihan nan so shida mala baka ya ka gani a tuna mai da wannan ba ba shi alkhairi ba ba ba shi abu mai wuya ba wanda zai kafa tunowa karanta ita mai mai ka suratul fatiha ya gama fatihan nan ka ce karanta suratul ikhlas saboda ka maimaita ta so goma in ka karanta ta so goma mun karanta a nan cewa wanda ya karanta suratul ikhlas a lokaci ɗaya so goma ta zama katanga gare shi wajen shiga wuta ya jama'a wannan ba shi da amfani ba fa'ida ba ce karanta suratul ikhlas din nan kaman so goma ina kawo abin da suke da sauki ne mutum ya hararo ko da yana cikin wannan ahwal nashi sai ya karanta fatiha ba sai an ji ba ya karanta a sirran din nan yana motsa harshe ya karanta da ba dai harshen shi na iya motsi ba karanta fatiha so go so bakwai so shida so kaza karanta suratul ikhlas idan ku duba sanda makaranta Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ya karanta suratul ikhlas yayi tadabburin abin da ke ciki yafi ya karanta Qur'ani daga Bakara zuwa Nasi haka ne ko sannan kuma Abdullahi dan Umar ne ko yayi tafiya ya je ya samu mai yayi ta sallah yayi ta sallah yayi ta sallah yayi ta sallah sannan sai ya ce ma mai shi na Abdullahi bin Abbas ko ya ce ma dan mai gidan masaukin nashi ya ce tashi mana kai karanta ƙur'ani ko da a ce sulusin ƙur'ani ne ka karanta ya ce sulusin ƙur'ani bayan alfijir ya kusa fitowa ya ce karanta suratul ikhlas ko da so ɗaya saboda in ka karanta suratul ikhlas za a rubuta ma kaman ka karanta ɗaya bisa uku na alƙur'ani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari wata rana ya ce yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta sulusin qur'ani ba cikin dare suka ce wane ne wannan ya rasulullah ya ce yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta suratul ikhlas ba ya jama'a muna gane maganar nan saboda haka ka tunatar da shi in fa sun bakka domin kana iya in wasu wasu kwanduna ne ke ke ke ke jiya tashi malam kana zuwa za a yi maganar sai malam duba ba wa'azi ba za ka yi mana nan ba ba wa'azi aka ce ka zo ka yi ba shi yasa galibi ka kiyaye ma zuwa wurin da mutane ba san daraja ka ba sa ganin kimar ka kawai ka abun nan bane wani kaga kawai abun nan ba daraja kawai ka ce kana gaishe shi kawai galibi amma in inda ake ganin darajar ka ne ma ai so suke su ji za ka yi wata magana a wurin so suke su ga kana za su za ka yi mai wata magana ka gaya masa wannan karanta fatiha maimaita ta ita maimaita ta kakkai ta surutu kai ta sauraron surutun mutane in ka yi shirin nan ka juya baya kai abin da ke namun ka yi kokari ciki kai kai ta koma wurin Allah ka karanta wannan sura ka karanta kara karanta kara ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba wannan nan makaranci dan mutum ya yi salatin manzon Allah so goma da yamma da safe ya yi goma da yamma za a biya mai bukata ɗari ko saba'in daga cikin ɗarin nan na lahira ne talatin kuma na duniya to tun da ne zan bar duniya ba ma sai ka ce ma duka ɗarin ma su koma can ba to amma saba'in na lahira talatin na nan duniya kuma dama kai gashi za ka bar duniya can za ka yanzu kuma an tura ma saba'in kuma saba'in ɗin nan Allah shi kaɗai ya san menene cikin saba'in ne to amma shaidan ba zai bari ba sai kaga mutane sun zo wajen asibiti wajen mutum sun zauna suna ta juya abinci a kula suna ta ci sun yi shimfiɗa sun cika ɗakin wasu daga waje matan suna ta zaune su sun taru da an zo kowa ya ce wurin mai jiya ya zo sun zo suna asibiti wurin mai jiya su kuma suna nan suna ta cin abinci kamar ana suna ka samu wanda zai ma wannan in ya zo ya tunatar da kai wa bi nutqi shahada sannan ya tunatar da kai kalmar shahada ku duba nan da muka yi magana saboda su can bayan Allah ne mutanen kirki ne aka ce ɗalibai ne suka zo wurin malaminsu suka tarar da shi yana alaman zai mutu ko suka ji bai kalmar shahada ba suka ji nauyin su ce masa ce kaza yi kalmar shahada tunda sun san malamin hadisi ne sai suka ce bari su mai wayo a matsayin su samu yayi kalmar shahadan nan suka jero hadisin da aka yi maganar kalmar shahada wannan yace haddathana fulan haddathana fulan akhbarana kaza kaza suka taho suka taho suka taho sai an kusa hadisin sai wannan ya ansa sai wannan ya ansa har aka kawo karshen magana cewa man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah dakhala al-janna da yazo yana ji sai ya tafka kawai yace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sai kyau an gama an gama to ya ka gani kalli ibn taymiya qur'ani yake ta karanta yana ta karantawa da aka taho aka zo a karanta a dawa karanta a dawa da aka zo ana karantawa aka ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir da ya karanta sai suka ji tsit kawai an gama an suka duba kawai sai ga malam ya wuce shikenan an gama to kullum mutum yayi kokari ya saba da alkhairi ana tuna ma shi zaka ji nan da nan kayi wu kayi to zaka shine abin nan inda ake so masu hankali ake so su zo wurin duba mutum to nan fadi yana gaya ma ƴaƴan shi ne zaka ga mutum kwashe kwashe ne wani kwando ne kawai ya zo ya ma ci gaba da labari yana ta waya yana ta kaza sai a ce mai ah malam muna go muna godiya Allah ya saka da alkhairi ya dan bada saboda masu abun fada suke yi fada ake yi da kada mutane su rika dadewa fada ake yi da Allah dan yi hakuri a fita a bashi a hali shi ku kora su kawai kwando ne wani bututu ne yazo an gane bututu ne ba fada za a mai me yasa yazo ba sai a lallabai ko a jashi waje ai ya gode ya gode mu ne kuke muna muna godiya dama da kaga yazo na fara wani labari hawa suna to ga abinci ma da an tara ba wanda ya ci ko za a ci abinci a ci da Allah a ce ba komi abun nan din ne inda wanda yake so to ana iya bashi tafi da shi gida ma an yadda dauka ya tafi da shi gida amma ya zanna nan a zuba mai yana cin abinci yana kwaso maku shirme in ya in abincin nan wani ya fara cin abincin ne ya fara zubo labari hasa ya tuna mai ma in ba ya ba ya ce Allah da iko ya ce oh yawa ne ga abin da yake so amma baya da za a iya ci ga abin da yake so inda yanzu wanda lafiyar shi lau in ya ga kaza wannan gabo a fitar da shi waje tafi kawai an gode ala gargo an gode ya fita kawai a ba shi abinci sai ya je ya ci shi ya ci abinci amma barin wannan a cike ta kwaso labaran banza yana faɗi yana tunowa har ya tuno wani ma da suka yi wanda ba daidai ba shi da na kwancan kaga daga nan ya bata komi ya bata komi kuma ba a barin wanda aka san yana yawan faɗa da mutum a bashi ya shigo mun yi magana a can baya wajen adab wanda aka san shi kullum in sun haɗu da shi da mai na kwancan sai sun yi gardama sai sun yi jayayya ko sun yi sa'in za maganganu ba daɗi in ya zo kawai a ce mashi ya haƙuri a yanzu likita ya ce a bashi kada a ta shiga kawai ka a bashi shigo ne don in ya shigo zai tuna mai da tsohuwar gaban nan ita kuma ga shi bai gyara ma yana nan yana jin haushin nan yana tarawa ba sa ba zo a mai kalmar shahada yake faɗi ko sai ba zan faɗi ba to ku kuka bari wanda yake jin haushi ya shigo wurin shi ina fata an gane so da haka sai a yi masa wannan a gaya masa wannan wa bi nutfi lima ruwiya an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa allah ku lakkana ma matattun wanda za su mutu kenan wannan kalma ta la ilaha kaga kenan an bai ce ba da kanshi sai a ce ce shine laqinu ku samu ku sa shi ya faɗi ku koya masa ku nuna masa yadda zai faɗi kalman a nuna masa yi wallahi qala fi hadarati hadhihi illa khaira kun ji ko yace kuma a lokacin da aka zo wurina ina cikin wannan hali na jiya kada a faɗi komai a wurina sai alkhairi to kaga ko in ka bin mutane kamar na manta ban faɗi wancan ba da ibn al-qayyim yace wani bakan damiyan tasbihi da ya kamata a yi masa banda waɗancan da nace a ce karanta fatiha ko karanta wani abu sai a ce masa ga wani tasbihi dan ibn al-qayyim cikin wabilus sayyid da ya kawo tasbihai da yawa yace subhan dama fa yayi magana dama dalilin ma littafin kenan ai gashi nan alwabilu sayyib ruwa wanda yake mai malale in ka samu ambaliya ya yi muni ko amma wanda zai malala ga gonar ka da ta daɗe a ta yi fari yanzu ka samu aka malalo ruwa ba irin abin nan bayan da komi zai yi kyau cikin gonarka tsire-tsire su yi kyau komi ya yi kyau ka samu wannan sai ya ce mutum sai a ce masa ka ce subhanallahi adada khalqihi ko wannan ko subhanallahi adada ma khalaqa fis sama shine wanda ya kawo a wancan littafin subhanallahi adada ma khalaqa fis sama walhamdulillahi adada ma khalaqa fil ardi wal wannan ana bata subhanallahi adada ma khalaqa fis sama subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi subhanallahi adada ma khalaqa bainahuma subhanallahi adada ma huwa khaliq sannan Allahu akbar mithla dhalik walhamdulillahi mithla dhalik la ilaha illa Allah mithla dhalik wala haula wala quwwata illa billahi mithla dhalik ko kuma ya dau wancan akwai ruwaya alhamdulillahi adada ma fi sama sannan wa mil subhanallah alhamdulillahi adada ma khalaqa Allah walhamdulillahi mil'a ma khalaqa Allah والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصاه كتابه sannan alhamdulillahi adada kulli shay alhamdulillahi mil a kulli shay sannan subhanallahi at mithlahunna to sai mutum ya koya mai wannan da irin wannan kaga abu ne wanda ya saba illa wannan jujjuyawa to yayi yayi gaba daya ya hada koyina saboda wannan adadin kai yanzu irin adadin abinda Allah ya halitta a sama kace subhanallah adadin abinda Allah ya faɗi ya halitta a ƙasa kace subhanallah kenan fa adadin abinda ke tsakanin sama da ƙasa Allah shi kadai san su adadin wannan to adadin abinda ma zai halitta nan gaba adada ma huwa duk abinda Allah zai halitta to kai kai tazwiji adadin wannan ya kaga wannan ko mutum zai mutu an koya mai wannan ai wannan shine babban abu to yanzu muna rayan ne kamata mu iya dan duk abin da baka iya ce ba kaga lokacin da abun nan aka samu har irsi ba kamar yadda aka yi magana nan mutum ya kidi ne a faɗi mai abu kalma biyu in ba ya saba ya bajin ta to kaga mutum in ka saba sai a gaya ma in ka ji ka kasa rikewa abokinka ne wanda ya zo kaji zai tafi zai abun nan baka rike ba sai ka ci abun da za a yi ka san nan mutum da har ko yana asibiti wayan nan nan aje sai din ya kai masifar da ya kai masifar da ya yi ai ce abin da za a yi ya dau ko ba ka iya magana nuna mai wayan ka nuna mai wannan wayan abun nan da ya faɗi nan saman nan sai sama nan in ya sama nan wurin ka dinga ji ana maimaita ma ka dinga ji dama kuma ka san shi insha Allah za ka ji ka rike kuma in baka rike ba ba wayar ka bace sai ka lakuta ka sa lakuta ma a faɗi ɗaya sai ka faɗi sai a ci gaba da shi ka faɗi a ƙara ci gaba da shi ka faɗi a ƙara ci gaba da shi ka maimaita a ƙara ci gaba da shi ka maimaita a ƙara ci gaba da shi ka maimaita ka samu masu basira cikin yaranka wanda za su iya ganewa da ishara to kuma in sun ji karatun sun san karatun nama da an zo in kai masu ishara suna tuna abin da kake nufi ka sun gane kana ɗauko a ɗauko wayannan ai wannan abun ka zo ka ce ba ka iya ka nuna masu ba ka yi ya za su gane su jawo ma shi so ɗaya subhanallahi adada ma khalaqa في السماء سبحان الله عدد ما خلق في السماء gaji suka tsara jawo shi subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi ka faɗi suka tsara jawo shi subhanallahi adada ma khalaqa bainahuma ba ka kusa ba suka tsara jawo ma ah subhanallahi adada ma huwa khaliq yaya kaje sai ka koma shikenan suna ci gaba to alhamdulillah Allahu akbar mithla dhalik والحمد لله مثل ذلك لا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك كاكي شكنا ثم الخير إن دي با إذن ونن سكيما وبسكبيما كما ونن با سيدين أكي با إساء با كي فانكي سو فانكاسو كي كوندو سو بوتوتو تو يا رأي دغنا دغنا با يا رأي ba wai mutum ya zo dan duniya wai ita ce zai ta koya ma ƴaƴan shi ɗaya su koyi duniya dan su iya su cigaba da rike duniya bayan baya nan ba wallahi duk wannan ba shi bane kaga su gane ɗabi'unka kana jawo su kusa da kai suna gane ɗabi'unka da yawa wasu abubuwan in ka zo ka kwanta ran da kake jiya ko kana wani abu wani abun sai dai ka ji daɗi kawai yana rufe ka domin sun san abin da kake so da wanda baka so za su yi ta kokarin gudanar ma da shi kana gani tun baka umarce su ba za su yi tun baka abin nan ba za su yi saboda sun san abin da kake so ba gatar da za su yi ma wadda tafi wannan amma babu su wannan sai da aka kira shi daga gari kaza wannan sai da aka kira shi daga gari kaza kai baka san su ba su ba su san ka ba ya ka gani su ma dama jira su ce masu ji kawai ka zama dama kwando su bututu ba abun nan bane da yawa mutane na ganin alkhairi shine babban alkhairi su samu yaya sannan kuma su nuna masa duniya su ga yadda za a yi su babbaro masa duniyar nan sai su rika cewa su kam yanzu ba wani abu wani graduate ne wani ma graduate ne wani ma graduate ne wani ma graduate ne su duk abin da za su gama ma yaran nan sun riga sun gama kafa su wani ko gashi bai iya fatiha ba ma shi ma uban kwando ba abin da suka iya na Qur'ani ba su san komai ba game da addini ba su ma sha'awar addini suna mayin addini ne dan tsoron baban saboda ciki suka tadda su su ma yanzu sun zauna a ciki amma in suka shiga cikin waɗanda ba musulmi ba ba a bambance su to me amfanin su yarinya fa na taɓa gaya maku nan wata rana kawai abinta ya faɗi a hannunta ta ce jesus aka ce mata a ya za a yi hafsa ya za a yi kina hafsa a ce abu ya faɗi hannunki ko ma ki ce bismillah ko ba za ki faɗin wani ba ki ce jesus ta ce malam kenan to me bambanci da an ce jesus din an ce me wannan kwalin ita ce in ka zo mutuwa za ta zo ta yi ma wani abu me bambancin wannan da fanke a da amfani a ga wannan suka zo mutum suka tsaya kan gawan mutum lokacin mai amfanin su sai dai su ta waya ai muna nan ne wurin baban mu muna nan wurin baban to ni ma zan zo to da Allah dama abin da nake so in zaki taho da Allah ki yi masa fefesu ki zo mai da ita a zo da fefesu kwando وألا يقال في هجرة هذه إلا خيرا شيني لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها saboda abin da muka samu daga ummu salama ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce idza hadartumul marida aw al mayyita duk yayin da kuka ziyarci mara lafiya ko ko wanda ya mutu fa qulu khaira faɗa alkhairi kawai a wurin abin da ka sani na alkhairi game da shi faɗi in baka sani ba yi shuru kada ka nemi surutu marar lafiya ne faɗi alkhairi game da shi in baka sani ba yi shuru ya riga ya mutu faɗi alkhairi in baka sani ba yi shuru menene dalili ya ummana ummal mu'minin aka ce fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna domin mala'iku sukan ce amin ga duk abin da kuka faɗi da aka kuka faɗi alkhairi cewa mutumin alkhairi ne su ce Allah ya tabbatar da kaza mutumin abin nan kaza Allah ya tabbatar kuma in baka sani ba kakka yi ƙarya da yawa mutane sai su mulmulo ƙarya oh wallahi kaga masallacin can na Abuja shine ya fara gina shi masallaci na wuri kaza shine ya fara gina shi shekara nawa ya faro ginin bai gama ba da ƙarya ƙarya sai su ga kamar wani an yi wannan ƙaryar ce za ta je wurin Allah shikenan kuma an sa mala'ikun su ce amin akan ƙarya an mulmula ƙarya sun tuni bai komai ba sai yau da ya mutu wai sai a ce da ko yayi niyan zai yi kaza masallaci kaza har ya ce ai zane wai zai rushe shi ya sake ya sake tun ya dawo duniya in ya dawo a fito da zanen ya sake da ƙarya yayi inda yayi ba walamu anna man sabara wa ihtasab ku sani duk wanda ya haƙuri kuma sannan ya nemi lada alama ana fihi akan halin da nake ciki kun ga yana jawo hankalin yayan shi ko kada ku ga kuna yi man wani abu ka gama kama a banza in kun sa a yi ko kada a yi man din nan kada ku yi ku yi haƙuri ku nemi duk abin da za ku yi kada ku ga cewa yana fitsari daga kwance yana kaza ku yi zancanta ku kwana tare da shi ku tsaya ku duba masa kullum sai a lura idan namiji ne yana kwance a asibiti kaga ƴaƴansa maza su tsaya tare da shi in mace ce a nemo ƴaƴanta mata su tsaya da ita in ta tsufa ta kai wurin da babu abun nan ba wanda ya kamata ya kula da ita sai mata ƴaƴanta ƴaƴanta mata su zo su rika kulawa da ita suna lura da rayuwarta saboda kana namiji a ce kullum sai ka zo ka ga al'aura mahaifiyarka in ba dole ba to amma wannan zamanin ana iya mutum yana da ƴaƴa guda kaza sai ka ga ƴaƴan in ya koma irin wannan halin kamar bai da amfani wallahi sai ga kamar mutum da ya ba cikin yayan ɗaya shi zai tsayu kan shi komai shi zai masa a ce namiji ne shike gaci shike tsare maman sa fata asibiti kuma yana da yaya yana da yaya tana da yaya mata kowa sai ki zuwa ya ce ai wani na nan kusa namiji shi zai tsaya biyan mamansa a asibiti shi ai aikinsa ana bukatar kaza ya sau ana bukatar kaza ya kawo ana bukatar kaza ya kawo ko ko ya tsawo matar shi ya kai wadda dama suna faɗa da maman nan fa muka zo nan ba labari ba ai aikace duk da labarin yana da nauyi wasu ma sun ji suna iya cewa ƙarya ne wannan ku kuka sani amma a nan ɗaliba a makaranta ta tashi zanne ta ce mana a makwabtansu wannan matar abin nan ɗinta matar kai ya zan ce matan mutum ta ce ita fa ba za ta iya jiyan mamansa ba ba ta iya zama da ita ba an dauko maman daga kauye an kawo ta asibiti ta ce ita wallahi ba za ta iya jiyarta ba kawai tunda ta ji sauki ko dai ga zaɓi guda ko dai mai da ta asibiti inda rabon ta tashi da tashi ko kuma ma dai a mata allura kawai ita su huta ta wuce ko kuma ya mai da ta garinsu inda aka dauko ta ko kuma in ya batta nan gidan to ita ce ajalinta sai ya zaɓi daya da aka faɗi maganar na ce to wannan labarin na ke na da ƙarfi sosai ta shi ki faɗi ɗalibai mata su ji da kansu ta tashi ta maimaita ta ce abun daga ƙarshe kawai sai shi mijin ya yanke shawarar dai ya kashe su kashe ganin sau da aka da dare tashi ta tashi a maida ta asibiti ta shirya ta fito ta maida ta asibiti aka je kawai zuba ya wurga ta wani rami ya dike mata hannu za ta tsallako za ta tsallako sai da ta zo za ta tsallako ya saki ta zunduma rami makwabcinsu ya ji mutum yana kuka ya dawo ya rufe gidan shi makwabci ya ji mutum na kuka ya ce kai zamanin nan yanzu ya je wurin ga wannan shi wannan mutum mai kuka a cikin rami bari ya kira makwabta ya kira makwabta ya ce da Allah kusa da gidan shi ne ya ji kuka cikin ramin nan ya ji abin nan aka ja ka duba ga tsoho a cikin kwata aka tattaba aka fito da ita so mama ina za ki ta ce a'a ba komi ɗana ne ya wurga ni nan an ki ce ɗanta ina wani gidan ke ta ce gidan wani ne aka dauke ta aka yi kofar gida aka yi kira aka yi sallama ya fito ya ce inna lillahi buɗe kofa sai ta fita ta ce ni na buɗe kofa kai da kace in fito baka kai ni asibiti ka saka ni cikin ran ya ce haba da Allah tsufa ne da Allah jama'a tsufa ne ta ce to ba zan yi gardama da kai ba kai ba abokin gardama ta bane aka maida ta cikin gida shine ta ce to gaskiya maida ta garin ta garin su za ta je can ta mutu can to kun ji ita mai bada labari ta ce ita wadda ta yi da kanta ta bada labari ta ce ita ta sa shi ya saka ta fata ita ba za ta iya jiya ko wani ba to wannan ta yanzu zaka kai ta ta ji asibiti ta jiya matar ka ce kaya da zaka ci gaba da zama da ita kuma ba ta son mamanka to shi kenan yanzu kuma ba ta da lafiya kuma ka ce ta ji asibiti ta jiya ta ku diba ga wani wasan kwaikwayo nan aka turo irin wannan abin da ake turo a status ne clip ya ce mai komi ne ne aka turo ka wasan kwaikwayo ne amma zai baka mamaki kuma halin da ake ciki ne suka kwatanta mutum ya dau waya ga mata shi zanne kan kujera ta yi masu gida shi kuma aka bugo mai waya ashe mamanta ce ta bugo waya ya ce mama kuna lafiya kaza kaza ta ce lafiya lau lafiya lau ita ce dama ga mu ne a tasha nake so in sanar da ku cewa ga mu nan an kawo mu tasha za mu zo mu tafi gidan ku yace a maraba gaskiya mun ji dadi Allah ya saka da alheri sannan ku da zuwa mama bari yanzu ga ta nan kusa bari ma in gaya mata cewa ga ku nan tafi kaza kaza yace su mama ne a hanya ga sunan sun zo ma tasha har za a shigo da su abun nan ba ce ni gaskiya ni na gaji wancan karan da suka zo wata biyu wata ba irin wahalar da ban sha ba a gidan nan abinci ba nan daga cin abinci ba mutum daga kauye ka a ta gafin ta ce ita sam wallahi kaza kaza ya ce ki hakuri su zo kama ai ga su kwana nawa za su yi su zo ku ci arziki ta ce ila ita gaskiya ta gaji ita wallahi ba za ta zo ta taimaka wasu ta ta ɗawainiya ta ta abin nan ba shikenan sai ce to bari ba ta furi in ce masu su koma da kika shirya nan da wata biyu inda kin shirya ko nan da gaba kaɗan in Allah ya sai masu amma dai abincin gaba daɗi kaza kaza ta ce a ni ba wani magana ka ce masu kawai su koma ya buga ya ce mama da Allah ku yi hakuri ta ce tana da wasu hidimomi ba za ta samu zama ba ba za ta zauna gidan ba tana da ayyukan da za ta yi don haka ta ce da Allah ku yi hakuri ku koma mun ko riga mu ta ce a da Allah ku to ku koma ku koma kawai ba komi ta samu dama a gaya muku ta zai ku zo shi kenan suka ce to shi kenan suka koma aka gaba wagala sai da aka gaba waya sai ce to amma dai da kin ba su saboda maman ki ta ce za ta zo ta ce mama na ce dama ta ce ah maman ki ce mana to maman ki ni ba ta ce amma ka cuce ni yace shi ne kake can yace to maman ki ba mama na bace ai ta ce mama yanzu nan ma mata ce in ta fashe da ihu ta ce da yanzu maman su zai maman ta zai ce ta kom ya ce to bage ji ai maman ki ce ba mama na ba ta to auna kuma ya gani yanzu nan nan idan aka zo ka sanar ka tsaya ka kalla in dai ba wanda Allah ya zabe su ba ka ce maman ka za ta zo gida ka ga irin wata murna za su yi da radda ka ce maman ta za ta zo ka jerin shirin da za a yi har sai ta zo ta ce to wajen ina za ta za a soke mama in ta zo maman ta kenan ka san fa ɗakin can ba wuta ba AC ma ba ta yi ko fanka ta lalace ko menene ya lalace a kodori da dan fufurme sauro abun nan bai rana shigowa ta wurin a tattoshe a tattoshe amma in maman ka ce za ta zo ta zo ta ce ai wannan gyaran ina babu amma mamanta a gyaggyara shi ya sa yanzu suke cewa da ka haifi gwamna ma gara ka haifi matar gwamna suke cewa wai ni ba san yasa ba amma dai na gano dalilin wani ya ce shi kuma Allah ya bashi ya haifi wadda za ta buɗe mai kofa ba wanda zai rufe gida ba saboda ita wannan sun yi aure suka alkawari cewa a wata guda da za su yi na honeymoon ɗinsu to duk wanda zai zo gidan a wata ɗaya nan ka su buɗe ya ce ya yadda ita ma ta yadda sai iyayen shi suka fara zuwa aka yi sallama duniyan nan ya ce iyaye na ne wata ce mun yi alkawari ba za mu bude ma kowa ba ya ce gaskiya ba to mu ki bude mu yi kaman ba mu ji ba suka buga suka gaji suka tafi na shi iyayen ran nan ita ma sai ga nata suka zo su ma suka buga ya ce to ta tashi za ta bude ta a alkawari ba muka yi ba wanda ni ma ba na so ta ce iyaye na ne fa ya ce i ni ma ba na so zo ba kin ce ka a bude kuma mun yi alkawari haka suka dawo suka yi shuru can da ta ji sun buga da ce wallahi tallahi duk abin da zaka wallahi sai dai kai dika wallahi ba rabuwa za a rabu dika ban ni iya hakuri iyaye na su buga kofa su koma kamar yadda kai mana haka ni wallahi bai yadda ba sai dai a bude aka bude ta zo ta bude wa nata suka shigo to shine wancan shi zai rika addu'a yana ta Allah ka bani mai bude min kofa kada a samu wanda zai kulle ai yau abu ko ba za a yi ma komai ba ɗanka ko yana gidan shi ne yana zaune a gidan shi a ce kana da bukata ka buga masa waya ka ce wani kana ina ya ce ina gida ka ce da ko ina son ganin ka ya ce gani nan zuwa baba ka ce a in kana wani abu bari ya ce a ba baba ai an riga an gama gani nan ya za ka ji ko ba abba abin da zai ba ka kaddara kawai ya faɗi ma wannan abun ya ka ji wani mutum da ya san shi ya isa wurin ɗan shi ya zo ɗan su ne kamfani gare su shi ɗan shi shi ne shi ne signitiri na ɗaya shi ba ba signitiri ba ba yana son kuɗi an zo an yi sani ya yi sani yana son shi ya zo ya buga mai waya ya buga mai waya ya zo ya zo abin nan ya zo shi ya sani shi ya bada cin abu ina haji yana gida yana ya kashe ba waya ya buga ya buga ya ji shuru ya ce kai yaran lafa wallahi ina ji yana gida yana bacci ya ce bari ka gani sai ya sa direba ya tuko shi da ya tuko shi kawai ya zo ya to ba waya ba yadda za a yi waya an kashe a ba malam sai ya samu duwatsun shi kawai yana gidan sama ya samu duwatsun shi kawai kwaf ya wurga ya jefi wundan kwaf ya ƙara wurga kwaf ya san wa zai mai wannan da ya ji jifan nan kawai ta sama gub gub gub da ya buɗe windo ya ce a a a ce sauko da gudu ce baba ka yace za ka kashe waya yace wa bani da tadi ne yace a to ya faɗa yace sorry sir sorry ai hakuri baba ai yace to can ne nake so ka sa hannu ni ina son kuɗi yace an gama ya kaga wannan da ba wai fushi da gudu ya sauko da ya ji jifan nan ya leko ta wundo daga motar baban ya ce ta yau abu ta ba ta allaji baba ne ya rugo da gudu kaga ya kaga albarka to amma yau irin wannan ya ne yau kai ma wani haka ba sai ya leko ganka sai ya gama faɗa gaban matai kaga irin abin da kenan baba har yanzu dai mutum yaro ne a wurin har yanzu har yanzu mutum yaro in ba haka ba ya za ba ya zo gidan mutum ya ka gani alhaji kai eh na ita ba ta lebo ko ta tura baban hada wallahi tana iya ko su gaya mai gadi sai daga yau kakan zuwa gadi ba wai wata ta ce ita gaskiya ta kasa ganewa sai dai a zaɓi daya tun da wata za ta ce ita da mamanta ma da ita ta kasa gane wai waye waye ya zaɓi daya Allah kiyaye to shine dai nan malam ke mana magana ba ranan da zaka mutu ne zaka koyar da karatun nan shi kadai ba shi yanzu nan tunatar yana gaya mazu ne dan ya san ko zuwa yake magana da su in ka riga ka dauko ka bace ya zama wani kwando sannan daga baya ka ce biyo zaka yi mai wannan karatun zai ji ka yadda ka san ana magana nan da nake gaya maku wallahi kana hura whistle haka zai dauki maganan nan yadda ka san kana hura whistle haka zai dauki maganan ba zai rike ko ɗaya ba ma balle ma aikata ta daga wurin ya banza da kai ko mai tsaki ya ce duk haukan ma tsufa kake musu ko haukan mara lafiya ke kai in ba sa ba je dan uwan ya kira shi ko aboki abin nan ya kira shi ce za ka za ko ma wajen asibiti ne ce shi wallahi ba wai zuwa asibiti bane kawai surutan nan da baba ke yi ne ke damun shi kawai ka je ya ce maka maganganu ba kai ba kawo kawai ya rasa ma abin da kai ka rasa ma abin da yake so shi sa ba ya so ya je wurin to Allah dai ya kiyaye mu Allah ka saba mu mane za a yi wannan jarabawa wa'lamu in kuka yi haƙuri ya ƙulu subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala a da baro wa'lamu anna man sabara wa tasaba ay alama alaihi ay alama ana fihi falahu al-ajru al-azim wanda duk yayi haƙuri ya cije akan abin da nake kai na da lada mai girma lima ruya an abi umama radiyallahu an saboda abin da aka ruwaito daga Abi Abi Umama Allah ya kara masa yarda anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ibnu adam ya dan adam in sabarta wahtasabta inda sadamatil ula idan kai haƙuri kuma ka nemi lada a lokacin farko da masifa ta faɗo ma mutum shine sadama sadda masifa ta faru nan bugun farko nan masifa lam arda laka thawaban dunal janna to ni kuma ba zan yadda a baka wata lada ba da ta kasa kai ma aljanna ya salam ya rabb ba zan yadda da baka wani sakamako da ya kasa kai ga aljanna ba to da ka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yaja alana min asabiri Allah ka samu daga cikin masu hakuri duk yadda masifa za ta zo tunanin ladan shi zai sa kai tunanin kacibi ku duba can da muka karanta cikin arriba wata baiwa Allah da ta zo ta datsa yatsanta kun tuna ko sai aka ga ta yi dariya aka tambaye ta waɗanda ke kusa da ita mun ga kin datsa yatsa jini na ta zuba yana tsartuwa amma mun ga kin yi dariya ta ce eh abin da ya sa ni dariya ba raɗaɗin ne ba na ji ba a'a ganin abin da zan samu wurin Allah ya mantar da ni jin raɗaɗin kun tuna ko ta ce sakamakon da Allah zai bani na wannan masifar da ta same ni ladan da zan samu ita ta sa na manta da raɗaɗin tunda an ce idan masifa ta same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda muka yi magana jiya ga abin da mutum zai samu to wannan sakamakon da zan samu shi ya mantar da ni jin raɗaɗin masifa ai da yawa muna muna yara in muka ga manya iyayenmu wata masiba ta faru kowa na kuka su sun cije sai mu dauka kamar su ba sa jin zafin abin ne menene yasa ai cije daurewa suka yi sun fi ka jin masifar domin kana magana yanzu wani ya mutu shi wannan shi ya haifa dan shi ne kai kuma dan uwanka ne kai kana ta ihu a matsayin shi ya mutu dan uwanka ne kun saba gashi to wanda ya haiho shi ba wanda shine dalilin zuwan shi fama shi zai cije kai baka cije ba ai ba bai ji bane ya cije ne saboda wannan ko wajen azumi ni na tana ta tunani da in naga manya da tijai suna azumi kuma sannan ya je can ya dawo ya je can ya dawo ya je can ya dawo kai ko ka kai kwance kana kwance sai ka ce wai su manya ko dai ba sa jin wahala azumin ne kuma ka zo da asuba ka ga abin da ka ci ya fi nasu yawa to su ba sa ji ne sabarun nan ne da wannan hafsun nafsi dama asabar huwa hafsun nafsi an tashakki ko hakuri shine rike rai daga tashakki kada mutum ya kuka ya cije ya rike rai yana jin abin a rai amma ya cije ya rike shi shine hakuri riba shi ko ya wuce nan shine gaba martaba wannan hakuri martaba ce ta awam wancan riba martaba ce ta khawas menene bambancin asabar wa riba haƙuri shine mutum abu ya samai wata jarabawa ta samu mutum ko a jikin shi ko a wani nashi ko a dukiyar shi ko kaza to ya riƙe wannan yayi gum yayi shiru baya kai kuka wurin wani shine yayi haƙuri ya fito arriba shi ko mutum ya gano cewa wannan abin da aka bashi ma an bashi ne don a bashi wani matsayi don haka yin shi ya fi rashin yin shi daɗi wannan fa sai an yi da gaske tunda mun karanta daga cikin magabata wanda dan uwan shi ya kashe dan uwa ko shi kuma yana zaune yayi wannan irin zaman na na ida isawi yayi kun gan shi nan ku kalli zaman wannan shine menene ma ake ce shi urfa sa'u ko irin wannan zaman da kai shi da urfa sa'u zaman mai jin wuta irin wancan da kai shi tarabbu sunan shi shi wannan shine urfa sa'u kaman zaman jin wuta haka yake zaune ya yi zaman jin wuta aka zo aka ce mai ga ɗan kacan an kashe shi aka ɗauko mai shi sharaf sharaf sharaf wa ya kashe shi aka ce ɗan ɗan uwansa ku duba dacin ko yau nan sai da binyamin ya kira ni yake ce min ɗan uwan shi kanan shi yanzu suna kano tazu da rana yake ce mai suna kano ne da shi da mahaifiyarsa saboda wani ya kashe kanan shi ya yanka shi da wuka kanan shi ya je ya neme a gida baya gida ya bi shi shago ya tadda shi a shago yana bude shago ya shiga shi kuma ya zo danne shi yanka na ce abokin shi ne faɗa suka ya ce ɗan uwan shi ne ɗan ƙane ɗan wa da ɗan ƙane suke ya zo yanka shi shi shago ya ka gani wannan wannan zamanin kenan to wancan ma din haka aka yi dan dan uwan shi ne ya yanka ya kashe shi da aka zo baban na zaune yau yanzu kai ma ka irin zaman yana zaune a haka cikin abin nan ba aka zo aka ce to ga dan ka can dan uwan shi ya ya kashe shi aka dauko shi aka zube masa sai ya ce to inda ka bar shi da kai ma kana da dan uwa amma yanzu da ka kashe shi kai kai asarar dan uwa so na ka kuje ka kai shi makabarta ku rufe a kai shi aka rufe yana nan wannan zaman bai canza ba sai kuma ya zo ya ce to kuma sannan ina da raƙuma tunda dukkan hawa ne dan uwana ne ya kashe dana to yanzu ku je ku ɗebi raƙuma guda ɗari ku biya maman sajiya saboda ita tana da yan uwa ba su ji daɗi ba cewa dan uwana ya kashe dan na ɗana a ɗauki raƙuma guda ɗari ita a ji a bata saboda ita ta yi haƙuri ba abin da za a yi bayan nan ya bai canza daga wannan zaman nashi bai tashi bai ci gaba da zaman shi ce an gama shikenan mala bakar ya ka gani yadda ka zannan nan kowa kuma yayi ma zaman yanzu yadda ka zo nan yana zaune haka ya kalle ya ce to inda ka bar shi da ka kana da dan uwa ko ba ma nan kai ma zaka ce ga dan uwanka amma yanzu da ka kashe shi to ku je ku kai shi makabarta sannan ku kun kun dawo a je cikin raƙuma na yana da raƙuma ɗari guda ɗari a kai ma mahaifiyarsa tunda ba za ta ji daɗi ba dan uwanta ma ba za su ji daɗi ba an kashe musu so haka ni kuma ta bangare kaga ta bangare ta an gama ta Allah wasu baya ka gani in mu ne ita ma an kai mata raƙuma irin za ta ansa na ita ita ba race yawa yace ita ba race ita ba ta cikin mu ita daga wani wuri aka auro ta shine ba race ita daga wani wuri ba cikin mu take balle a ce ita ma wannan ita daga wani wuri na auro ta amma tunda an kashe mata tsani shi kuma wanda ya kashe nauni to ku je ku dauki raƙuma guda 100 ku je ku bata ku duba wannan irin jama'a wannan abin nan ba to duk fa an yi su a nan a nan doron duniyar nan aka yi waɗannan mu auna ko ba za mu iya ba mu gane cewa lallai magabatan nan ibnu taymiya yayi gaskiya da cewa ba za ka ƙara ganin irin su ba duniya ba ta taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ta ƙara ganin kamar shi ba sannan duniya ba ta taba ganin kamar almajiran manzon Allah ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hatta tashi ba za a ƙara maimaita irin su ba abadan sai dai mai koyi da su Allah ka samu daga cikin masu koyi da su don tsarkin sunayenka ko muna jin daɗin abin ko ba ma jin daɗin sa ya fito wa haka za ya kunu amrul mu'min haka al'amarin mumini ke kasancewa kulluhu khairun fi sarra'i wa darra duka gaba ɗaya murna ne farin ciki ne a cikin jin daɗi ko inda ka shiga matsafi lima ruya an suhaibin radiyallahu anhu saboda abin da aka ruwaito daga Suhaib qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min kai akwai abin sha'awa ga al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khair shi al'amarin sa ka abin mamaki ajaban sai ya zama mamaki kadai zai ya mamaki wanda yake akwai ban sha'awa a ciki abin akwai burgewa inna amrahu kullahu khair al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن babu wanda ke da wannan sai mumini ba wanda za a ce komi nashi alkhairi ne sai mumini shi mumini ko mumina in asabathu sarra shakara idan ya samu abin da ke faranta mai rai sai ya gode wa kana khairan lahu sai zama alkhairi ne gare shi wa in asabathu darra sabar idan kuma abin matsatsi ma ya same sai ya hakuri fa kana khairan lahu sai zama alkhairi ne gare shi ya fito faida sa'idat ruhi idan raina ya hau to kun ga wannan ai kaga albishin ne ga mu'mini wadannan abu faida sa'idat ruhi bil fa'l idan raina ya tafi ya kare din kina aikata dai aka ga dai yanzu dai ba maganan magani bane komi ya kare raina dai yanzu kan Allah ya karbi abunsa wallati yajibu alaikum to abin da ya wajaba akan ku bayan nan tun kun riga kun gana cika at-ta'akkud an zalika jayyidan ku tabbatar da na riga na cika dan kada a sa mutum cikin lifafa ko wani abu da sauran ran shi kamar yadda an shayi wannan abubuwa a tabbatar da masana su tabbatar wa ya'lamu zalika wa ya'lamu zalika ahlu tibb wal mujarrabun wadanda za su gano wannan shine likitoci ko ko wanda suka saba dattijai suna iya taba wasu abubuwa su ji su ji kawai ta yi jijiyar wuya ta yi sanyi jijiyar kaza ta ce kai wani bashi wani bashi to masu ko likita wanda ya goge ta nan ko waɗanda suke mujarrabuna ne sun saba ganin mutuwa saboda haka za su iya gane mutum ya mutu kuma ku yi haƙuri ku gano ba wani abu bane sabo al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajri wal umru mahma tala la budda min dukhulil qabri yace ku sani al-lailu shi dare mahma qal duk yadda ya tsawo la budda min tulu'il fajri babu makawa wata rana al-fajr zai go gari zai waye biyar da dare saboda haka ko shekarun nan ko kun yi ta kuka ko kun yi ta roko dai Allah ya ba da lafiya in tashi wata rana dai sai sun kare ba zan tashi ba ko kun yi ta addu'a ba zan tashi ba saboda haka ku sani wal umru kuma shekaru duk yadda suke mahma qala duk yadda suka yi tsawo shekarun nan to la budda min dukhulil qabri babu makawa wata rana ta shiga kabari saboda haka ku yi hakuri kawai ba da zalika bida'u bi tagmid aini bayan kun tabbatar na cika sai ku kokarin rufe man idanu a shafa idanun na wasu ci a taba ruwa a kabin na amaido saboda idanun su rufe kada su zama tun dare in an zo a cire shi yakan biran rakiya ba an zara ran sai idanu su ta kallo inda za a yi da ran nan to in an riga ya tafi ba za su dawo su rufe ba sai a dawo da su a rufe su ai wa tawjihi ila alqiblati sannan ma haka nan ku fuskantar da ni kuma fuskanci alqibla daga wannan lokacin wasturuni bi ghita'in sannan ku nemo mayafi da za ku lullube ni gaba ɗaya rit sun mabda'u bi iblagi qarabati in za ku sanar da mutuwa ta sai ku fara sanar da ƴan uwana na kusa wajirani da makwabtana wanda muke zaune da su wa ashabi da abokaina waɗanda sun an san su wa zumala'i da waɗanda muke harkoki tare da su wanda aka sani bi asra'i wasila ku samu hanya wadda ta fi sauri ku sanar da su kal hatif kamar yi masu waya masalan da ai masu waya waɗannan su ake so a sanar su ne ake so su shafi mamaci in ya mutu ko da ma za su iya zuwa su zo su kai shi makabarta amma wa iyyakum wan na'i ine maku kashedi da yin shela a yawo cikin gari a faɗi ko har kusa a gidan rediyo ku ce wani yayi kaza lima ruwiya an huzaifa radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي annabi ya hana shelan mutuwa shine na'ayi a sanar ta ko ina kafofin kaza kafofin kaza wannan ba shi bane kuma ma babban matsala ma ni da nake ganin yana da kyau jawo hankali a nan wurin yanzu matsalan da mutane ke gaskiya mutane na kuskure sosai sai su zo akan facebook sai su sanya mamaci ko mamaciya ba a ma lullube shi ba wani hotunan shi ma na da ne wanda ma ya yi su da muni wata bata sa hijabi ba wata bata sa kaza ba kuma sai a rika nuno hotunan ta ana sa RIP din nan a jiki ana lika ga ta kuma jijjikin ta a waje ba daidai bane ba nema mata alkhairi bane wannan babu wani bukata a sa mutum a Facebook dan ya mutu ai ta sawa ana ta abun nan ba babu wannan ba sai an yi haka ba idan mutum bawan Allah ne Allah ne ke sanar da mutuwar shi ta kai inda ba a tunani ku dubi yadda Allah ya dauko mutuwar Najashi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wata duniya zuwa wata duniya amma a dinga sa hotunan nan a facebook kowace irin kala na hoton shi da abin nan shi wani ma yana kan gadon mutuwan ko sarrafa kimtsa shi ba ba wani wubi ya dauki hoton shi sa ko mace musamman ma mace yafi mun duk da cewa ita gawa in ta mutu da ta mace da ta namiji duk matsayin su da kamata ya lullube su rip to an dauko mutum ko yayi wani hoton shi a wani wurin da ma bai dace ba ko ita ta yi hotonta a wani wurin da bai dace ba ko da wata sifa irin wanda bai dace ba dauka a sa a facebook facebook din nan fa duk duniya ya kai ka dauki mutum da mummunan hali an sa cikin abun nan ai ba nema masa alkhairi ba kuskure ne ba wai nema masa wata lada wani ma ya mutu an yi shi yanzu dai mutane sun dawo da kusan a ce addu'a bakwai kusan da ta da ta arba'in da ta shekara duk sun dawo da ita da wayo saboda idan mutum ya zo ya kwana uku sai a ce yau kwana uku kenan a nuno hotunansa a nuno wasu abubuwansa in yayi bakwai a ce yau sati dai kenan in yayi arba'in a ce yau kwana arba'in in yayi shekara a ce shekara amma masu shekaru da yawa sai ta maido su ana ƙara maimaita ana cewa yau wane shekara kaza inna lillahi ai ta maimaita irin wannan da inna lillahi sai kadai mutum yake faɗi yana da lada domin idan musiba ta bugi mutum duk sadda ya tuna da wannan musiban ya ƙara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce za a bashi lada kamar yadda aka bashi a farkon sadda musibar ta same shi wannan shine shari'a amma irin waɗannan hotunan da ake sa a facebook da duk yadda mutum yake halin da yake ciki kawai ko ko a nuno wata tsohuwa ga ta nan malam ta ma wuce ita bata ma san ma halin da take ciki ba dauko ta sanyo a ce ga ta nan ita ma ta mutu ba daidai bane wannan ba gata muke masu ba da wannan shirman kullum abin da muke so mu gane shine ba alkhairi gaba ɗaya shine wajen bin karantarwar manzon Allah da sahabbansa sharri kuwa gaba ɗaya shine wajen saba ma wannan karantarwa in muka kirkiro wasu abubuwa da kanmu za su ba mu ya maimakon mu samu lada mu zo mu samu zunubi Allah ka tsare mu kula mu kula da waɗannan abubuwa mu daina yin abu da ka rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassana wabda'u bi sadadi daini sannan bayan nan yanzu ba yanzu an cika ba an juyar da gawa ta fuskanci alƙibla an lullube ta sai ni daga nan ba maganan wanka ba ake farawa yanzu ku fara tunanin yadda za a biya min bashi ku duba wannan magana bashi to kuma gashi yanzu mun zo zamanin da kuɗin ka nema ƴaƴan su ce ba za a biya ba tunda duk mun bada misalan nan ba sai mun ta maimaita abu ɗaya ba an sani a ce ƴaƴan mutum da kuɗin ka gashi ka mutu an kawo ga takaddu ga bashin da ake bin kwasce ba za a biya ba sai dai a ce shari'a to sai su bakka can ka je a rataye abda'u bi sadadi daini qabla dafni ku fara biyan bashi na kafin a rufe ni kada mutum a bari ku ji wannan maganan bisa wannan lafafa ce jayyida in kana da gata kada a fara kai ka kabari wannan shine in an yi jinkiri ba kai ka da wuri ba ba matsala ba wai maganan ana jiran wani ya zo daga Abuja ka sani ma wanda zai zo daga Abuja ko wani kwando ne kwando ne ma ko to su sa tsaya a ce ana jiran wai wani zai zo daga Abuja ko wani zai zo kuma karshen ta wanda zai zo daga Abuja karshen ta ma in ya zo sai ya sa Allah ya yi fushi domin karshen ta mushriki ne ma bai ma san meye ma abin da bai zo ya yi maku shirme a wurin abin a ce a jira shi in akwai abin jira to a jira a gama biya ma mutum bashi in zai yi kato a kai shi makabarta shine wannan hanya abu na shirya an gano yanzu ga littafin wasiyar sa yana ana bin sa bashi kuma ana bin sa kuɗi ana bin sa kuma ga kuɗin sa an sani ga yadda za a yi koko yana da gata ƴaƴansa sun zo sun tsaya sun ce da Allah duk mai bin baba bashi muna so ya sanar saboda mun duba dai cikin wasiyarsa mun gano iyakar wanda suke ciki in akwai wani wanda ya sani wanda baya cikin abun nan din nan muna son ya faɗi cewa yana bin sa in mutum ya faɗi wata kila da ma sunan shi na cikin littafin wasiyan alli masu bin baba bashi su faɗi bayan an gama kawai wani ya ce yana zuwa ya tafi banki ya ciro kuɗi ya ce duk masu bashin nan ga kuɗin su ba ma son a zaka a sa shi kabari sai an gama biya masa bashi wannan shine gatar ka ta ƙarshe shine ka haihu amma kana da ƴaƴa ba ma wai su biya da kuɗin su ba kuɗin ka a cire a biya ma mashi mutum yana da biliyan ɗaya dubu so dubu shi sauyi Sheikh Aminu Daurawa ya faɗi ya ce dubu so dubu kuma karatun nan ya yi shi da sifar da duk mai hankali zai gani tunda ba wai fitowa ya a fili ya magana kuma muna muna kyautata zaton alkhairi gare shi ba zai faɗi abin da bai abin nan tabba zai faɗi abu ya ce gashi ya faru mutum miliyan dubu so dubu yake da ita amma an zo a biya bashi ana bin shi miliyan tamanin a cikin miliyan a dubu so dubu amma ya yi suka ce ba za su bayar ba duk shari'ar da za a yi sai dai a yi ba za su wada duk a cire miliyan tamanin a cikin biliyan ɗaya suka ji nawa za a ban masu miliyan ɗari tara da ashirin za a ban masu ba iya gane ka rabu wallahi gaskiya ka garfa barkan kai da ka faɗi na yadda dan wanda ya san abu shi zai faɗi isa ya ce da za a tara miliyan din nan biliyan 1 biliyan din nan a cire 80 miliyan 80 a ciki a ce a tara kudin wuri daya a dauko wani baho a tara su ciki a cire wannan miliyan 80 din in baka nan aka cire ba za ka gane sun ragu ba kuma wallahi wannan bi saraha ka ce 1 billion dan an cire 80 million a ciki in ba a gaban ka kaga an diba ba za ka gane an dibe su ba amma suka hana kuma ba kudin kadai za su gada ba da gidaje da komi da wane ne to ga kuma wancan shi kuma bayan an raba miliyoyi an raba gidaje an samu wasu ɗan kuɗin da aka manta da su cikin lissafi aka kawo aka ce wannan ya samu miliyan ɗari hudu da hamsin a ciki mata sun samu ɗari biyu da ashirin da biyar aka ce to ku mata ku kawo miliyan biyar biyar ku maza ku kawo miliyan goma goma mai mai wani katafaren masallaci da makaranta in kudin ba su isa ba mu kuma a matsayin mu na abokai mu cika masa suka ce ba za mu bada abin muna son kudi ai da yana so da yayi da kai ni ina ce sai a wannan zamanin kada ake yi kwanaki an gayyace ni wata ko bara ne ina ganin muka je nan goshanu muhadara aka zo malami na ya zo wurin aka zo aka ce ni zan magana magana mai wuya malamai na ne kewaye da wurin aka ce ni zan magana na zo ne abin da ya sauƙaƙa sai na maimaita irin wannan magana sai ya ce ai ya biyo ni mota zan tafi bayan mun gaisa da shi ya zo ya biyo ni ya ce man malam ba yau aka fara abun nan ba tun can zamanin mu da an taba zuwa muka yi rabon gado muka gama a lokacin ma kuɗi wannan da ya mutu mace da namiji ne suka gaje shi su biyu ne wannan ya samu naira goma kuɗi wannan ya samu ita ta samu naira biyar a wancan lokacin muka ce to abin da za a yi kai kawo wani abu ciki ɗauko naira ɗaya ke kawo kwabo hamsin a ciki a haɗa naira ɗaya da kwabo hamsin ɗaya da rabi kenan ita mai biyar ta kawo rabi shi mai wannan mai goma ya kawo naira a haɗa naira ɗaya ya ce ga malamai can a ba su su ma mahaifin ku addu'a suka ce wallahi ba za mu iya ba kace ba za su bada ba ya ce to ba yanzu ya fara faruwa ba kace ba za su bada ba kudin shi ne fa malam kudin shi ne ba suka gada banda ya ban masu gida ya ban masu dabbobi ya ban masu kaza a wancan lokacin su bada naira shi ya bada naira daya wannan ta bada kwabo hamsin kace ba za su iya ba hmm? hmm. eh gaskiya ne haka ne kuma to ai babu nan mu yanzu matsalar mu fa kamar yadda nake ce maka ne mutum ne fanke maman shi matar shi fankasau su kuma ƴaƴan cincin ya fito misalin malam bakar ya fito baban fanke maman fankasau ƴaƴan cincin kun gane abin da nake so a gane a misalin fanke fankasau cincin wane ya zuwa yanzu cincin shi ya zuwa karfi ehe to da ga baban can shi fanke maman su fankasau su ƴaƴan cincin misali dai kawai don ku gane dan a gane abin da nake so in ce to ya za ya samu wani abu daga nan tawa kuma daga nan zaka gano ai tun kana rayan ma zaka iya gano cewa yaya kake ganin ran da ba yanzu nan ba ni na ga maka wani mai hankali shi da ya kalla ba da ya ga ana kokowa a yaba da shi yace to wallahi yanzu kokari yake sai maka shi wani abu yanzu yanzu tukuru abin da yake so sai maka shi wani abu domin ya zo zai dauko ayaba ya zo da ita wurin abun nan yaga ana kokowa da shi kan ayaba yace shi ke ja ana ja radda yake kwance sannan a yadda da wani abin sa bada yana ja suna ja to mai hankali yana ganewa ne ai shi aka mai hankali shine mare ta bara da gairihi ko to wanda ka wadannan su ne ba ba da zalika shi sai ta ai wannan a sa mai wannan kenan a sa mai a ba qabla dafni wa an tasmahu wa wato an tasmahu ashabaddai in kuma ba ku da kuɗi in ba ku da kuɗi ku nemi ku roki masu bashin nan hatta la ahbisa la uhbisa anil janna ku nemi su sauƙaƙa min in ba ku iya biya yanzu ku ce to gaskiya masu bashin nan kuna bin baban mu bashi kuma tsakani da Allah ba mu iya biyan bashin nan duka muna so waɗanda za su yafe masa su yafe masa sai mu samu mu biya waɗanda ba su yafe ba saboda mun ga abin da yawa ba mu iya biya yanzu kuma ba ma son a tashi cikin kabari ba mu biya ba masu bashi ku yi haƙuri mu nemo kuɗin kuma ba ku kafin a kai shi makabarta wanda kuma suka ga za su iya yafe masa to su yafe masa muna neman alfarma wanda za su iya yafe ba su yafe wanda ba za su iya biya ba sai mu san ya nawa ne saboda mu san za mu iya biya ku nema masa wannan kun taimake shi saboda kada a tsare ni wajen shiga aljanna lima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini wato ran mumini akan rataye ta ne da bashin ta dalilin bashi sai a rataye ta hatta yi kuba an har sai an biya masa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wala tadkhul alayya imra'a ha'id a lokacin da mutum yake cikin an an cire mai rai to kada a bari mace wadda ba ta da tsarki ta je wurinsa saboda lokacin ana son mala'iku ne su yi ta kaiwa suna komowa za a karɓi ran shi ko an riga an karɓa kenan nan da nan to ko matar shi ce ko ƴaƴansa ne waɗanda ba su da tsarki sai su nemi wani ɗaki su zauna in suna so su rika jin abin da ake cewa su rika ji amma su zo wurin a kewaye ban da su aw rajulun junub ko ko mutumin da ya yana da janaba kada ya zo in amkana zalika in har zai yi amma abin da ba a sani ba kuma ba ba a fitowa fili kada a sanar mutane suna da wani ganganci wani yana iya ya san karatun sai ya zo ya ce to da Allah duk mata wadda ta san wadda za ta tsarkin ta yadda ta tashi gaban mutane ana ganin ta ta san ita a ce ita ce Allah kaga zai yi wato kamar yadda ka faɗi ne karatun ne za a yi kafin abin ya faru idan akwai karatun mutum ba sai an kira shi an ce wane ba shi ya san cewa in bai da tsarki ba zai zo ba ita wannan ta san ba shi tsarki ba za ta zo kusa daga kaga aiki kenan ko amma sai a ranar kai sanar mai janaba ya da wuri kamar yadda wani a makabarta na taɓa ba ku labari aka je makabarta shi ya san hadisi wai da za a sa wata ce wanda ya san jiya bai komi da iyalinsa ba shine zai sa ga wannan sai masu aiki makabarta suka fito suka ce to ku dai shi aka fito malam aka ko fara cici masa ya za kaza kaza kaza ina ji ni ko ne haka dai shiru akai ta hayaniya akai ta hayaniya akai ta hayaniya sana ka ba su hakuri aka ce da Allah ku manta da wannan magana ku ko ba ku sa aka sa gawa kawai na ka sa gawa ciki sai da aka tawo kawai ka hayya sai ganje ya ce yanzu da Allah wala wasu ba za ka ce baka ga hadisin nan ba kada ji ce wallahi na gaishe akwai abu lugul da akwai abu lugul wurabi yace shi ne kaje faɗi wasu a dan lace da ke faɗi wasu bari dai su ci maka kai me yasa baka koya masa karatun ba kafin a je wuri eh kai me yasa me yasa baka karantar da su ba su san hadisin kafin rana ya faru eh haka wani zaka gan shi a makabarta ya zo ya ja hayaniya wai mutane sun shiga da takalmi gaskiya ne ka a shiga da takalmin misali ne ai ka a shiga to yanzu hayaniyar da ka ja aka yi a makabartar ta fi muni a kai shiga da takalmin tunda makabarta ba a son a tada ma wanda suke kwance a wurin hankali ba a shiga wurin ai kazanta ba a shiga ai masu wuyuyi su je su tasha ba a shiga makabarta ai kashi ba a duka waɗannan abubuwa ne wanda ba daidai ba ba a hayaniya a ɗaga murya ko wajen sa mutum kabari wanda ake so su yi magana wanda suke ba da gudunmawar ya za a gyara a sa amma wasu su koma gefe suna waya ko suna surutu duka laifi ne rashin ladabi ne ba daidai ba ne to wannan sun riga sun shigo da takalmi kana so karantar da su karantar da su in an zo nasihan nan kace assalamu alaikum jama'a gaskiya yana da kyau ba da wata larura ba kada mu rika shigowa da takalma kaza kaza kaza amma kai ta hayaniya mutane su ta surutu akan wannan ku hayaniya a wurin saboda wannan ko wajen addu'a an ce a yadda wani ya ce to jama'a ayi kaza kai ka tashi kai ta hayaniya ka a'a sunna ka kyale mutane in sun yi kowa ya juya ya tashi shi kadai ba laifi in wani guda ɗaya ya zo yana yi mutane na cewa amin ba laifi in ma kana so karantar da su a bari ta an ban makawartar ka koya masu karatu ga yadda ya fi cancanta amma a ta hayaniya a wurin ba daidai bane ba daidai bane wajen neman ai musabi kai ka sa ai haram ko kuma ka faɗo wata kalman da wani sai ya ji kamar shi ma ya banka ka cikin kabarin ma a ribiya lokacin saboda bala'in haushin ka da ya ji ta jin haushin ka abada ba daidai ba ne inda yadda za a yi ka zauna da kowa lafiya lau shi ne mafi kyawun abu kada mata su shigo ya ce in amkana da li huduril mala'ika saboda mala'iku na zuwa wurin wa an yaltaffa hauli as-salihun kuma ana so a wannan lokacin kulura ko makabartan ne sadda za a sa mutum kabari ko sadda ake zuwa wurin shi an tabbatar ya cika to in an ga wasu waɗanda ba su su ta dan rika ta Allah ku dan matsawa ne dan shigo ku dan matsawa ne dan shigo kusa da shi a dan matsa da Allah dan buɗa ma malam wani ya zo tunda shi ya san ba zai kudo da kanshi da ƙarfi ya ce sai ya shigo ba an gan shi ya tsaya baya baya sai wasu da Allah dan buɗa malam wani dan matso a dan buɗa malam wani dan matso su waɗannan da ake masu fatan alkhairin nan su zo kusa da shi a lokacin ko kafin ya cika ko bayan ya riga ya cika wala tatrukuni linafsati alaqli kada ku banni a hannun waɗanda suke nakadda nakasashen hankali su ta abin da ba daidai ba wacce da kuma addini wanda ba sani ba minan niswati da wato na mata qarabati waɗanda ƴan uwana ne su zo wanda ba addini su ta kururuwa wata ta suma ma tana birgima in an ganta sai a kama ta kai ta daki a samu mai hankali ta tsare ta ba zazzagin ta za a yi tai ba kuma tsaro ne aukan wa ghair qarabati da wanda ba ƴan uwana ba allawati ai yasduru minhunna ma yaghdubullah wanda zai iya yiwa in sun zo su yi abin da zai fusatar da Allah tabaraka wa ta'ala min umurin naha anha annabi sallallahu alaihi wasallam na al'amura wanda annabi ya hana ya ce kada ai wa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa da qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laysa minna man daraba al-hududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bid-da'wa al-jahiliyya manzon Allah sallallahu wa fi lafzin wa shaqqa wa da'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda take marin kuncin ta in an yi mutuwa ce ta marin fuska tana mari ko har ta yayyaga ta sa ka kai fa ta yayyage jini ya ta fitowa ko a dora kai tana ihu wayyo hu hu hu hu ta bani ta lalace ta yo daga wata unguwa zuwa wata unguwa ko kuma ta taho ma suna ta labarin sai sun kusa daidai gidan mutuwar sun zo kusa da wurin sai su dora hannu to mun kusa mun kusa mun kusa sai su dora hannu sai wayyo inna aka kukan mutuwa wannan baya da kyau aw shaqqal juyuba ko yayi aka yayya ga riga wuyan riga saboda wannan aw da abi da'wal jahiliya ko ko akai da'awa irin ta jahiliya da'awar jahiliya shine a rika lissafo abubuwan da mai mutuwa yayi ana cewa mun bani mun lalace yau mu wurin wa sai wurin wa yau wa zai mana mu kai can mu kai can mu yau wa ne shike mana kaza ana lissafo aikata aikatan da yi ana ganin kamar yanzu ba za a ƙara samu mutum da ya mutu wannan washakka wada'a ko ya yaga aka da kira da wani abin da ba shi ba وما جاء في الحديث المروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه النبي يا لعنشي ود تكي كوكا متوا ita ce na'iha da kuma wadda za ta zauna kusa da mai kukan bata hana ta ba sai dai ita kuma tana saurare duk wannan abun ba shi bane kukan nan bai da wani amfani yanzu a yi abun alkhairi shi ya fi ku duba can baya da muka karanta cewa wani ya mutu dan gata ne a gidansu mamansa ta tai tana ta kuka ga su da kuɗi ta gayyato abu masu yin kuka ma suka tai mai kuka sai wani ya kai ziyara makabarta ina da cikin rilatul qulub ne muka karanta ko sai wani ya kai ziyara makabarta yana zaune dan yi gengedi sai ya ga mutanen makabartar nan an nuna an nuna mai su duka suna ta murna kowa na murna yana jin daɗi amma ga wannan yaro shi kuma ya yi tagumi kawai yana ta fushi kamar fuskar shi za ta fashe saboda fushi sai tambaye shi ya ce me yasa kai kowa na murna kai baka murna ya ce to duk wanda kaga suna murnan nan yanzu ne bayan sun mutu ɗan uwansu suke aiko masa da addu'o'i da ayyuka na alkhairi shi za ka ga suna murna ni ko da kaga ina bakin cikin nan ni ba aiko man da komi ba yau sati na guda da mutuwa amma babu wani abu na alkhairi da ya zo daga dangi na sai dai kuka da mama na take yi ba dare ba rana hatta gayyato masu kuka suna taya ta kuka wannan kukan cutar da ni kawai yake bai da amfani da wani abu suka yi man da yafi kamar yadda waɗannan suka samu don haka ina so ka taimake ni ka je layi kaza nan ban gida kaza ka je ka same su ka samu mamana ka ce ko ba za su aiko man da komai ba to don Allah a taimake ni a daina man kukan nan mutumin nan ya firgige farka ya ko ta mafarki yake ko dai abun nan shirme ne har ya gaya masa yace kada ka ya iyaka ina ma ka shedi kada ka ce mafarki ne kai yayayen mafarki ne da gaske ne nake gaya ma maganan nan kada ka ce yayayen mafarki kai da gaske nake mutumin nan ko yaji sai ya yi tunanin kamar yayayen mafarki ne yace ya fa gaya masa yace ina ma kada ka yadda ka ce yayayen mafarki ne yace bari ya gwada ya ko tafi layi namba gidan nan da ya gaya masa ya gano namba gida gashi ya je gidan ya ko tarar da suna ta aikin kuka ya yi sallama nan ne gidan da yaro ya rasu sa aka ce nan ina ma ya ce sa aka ce ina ba za ka iya ganin ta ba dan tana ciki tana ta kuka ya matsa ya ce kufa suka ce mu ma abokan kukan ne mun fito ne mu dan huta mu koma mu ci gaba da aiki aikin kuka ya ce to sai ya ga maman nan maman nan ta fito ya gaya mata yace ga abin da ya faru ya bata labari ta hankalin ta ya tashi to yanzu menene kake ganin za a yi sai a gabatar mai da wani abu na alkhairi a mai sadaka shi ya fi so ta ko shiga ita ma da yake matar ta gaske ce ta dauko dinari dubu yanzu dinari dubu nawa ne ta dauko nisabin zakka sau nawa kenan mu gane karatun sosai nisabin zakka sau nawa kenan a cikin dubu izawi a kara muka Allah ina an sakan yake so nisabin zakka so nawa ne a cikin dubu hmm? so hamsin za ka ce wannan fikihu ne duk dinari ashirin shi ne nisabin zakka ashirin to yanzu ka ɗauki dubu ka raba ta da ashirin nawa za ka samu hamsin za ka samu da ka ɗauki wannan ka wurga can sai ka ɗau zero ɗaya ka ka haɗa can ka ɗauki wannan biyar ka sa cikin goma ba sai ka samu biyar ba goma cikin biyar abin nan hamsin wannan ciki ko ashirin cikin biyar a cikin cikin cikin abin nan ba cikin ɗari sai ka samu biyar sai ka ɗau zero ɗayan da ya rage bayan dubun ka mai da shi can wurin sama sai kenan ka samu hamsin lissafin zakka so hamsin to yanzu ko miliyan ɗaya ne miliyan hamsin kenan ko ko da miliyan ɗaya ɗaya ne miliyan hamsin balle yanzu dubu miliyan ɗaya da wajen ɗari nawa ne misalin zakka so ɗaya so so hamsin wajen miliyan saba'in za ka ce ta ɗauka ta bada ta ce to ai mai sadaka da yanzu mun samu miliyan saba'in ba mu biya nan ba to auna ku mace ce wata bada kuma nan na gaya muku mace ce ta zo ta ga malami ya taho daga Khurasan ya zo kullum bautar Allah karatu ta zo da dinari dubu ta ɗauko ta ɗauka ta bashi ya ce wannan na menene sadaka ko mi ta ce a'a tana da manufa ya ce menene manufarki ta ce abin da nake so na lura da kai bawan Allah ne ni ba bukata ta ba aure ba yanzu amma ina so in zama ina karkashin mai bauta Allah sai na baka dinari dubun nan dan kai amfani da shi ka biya sadaki na ka auren ni kuma in zauna ina dafa ma shayi ina dafa ma ruwan alwala ina baka saboda in samu lada wurin Allah auna ka gani shi kuma bawan Allah ne ya ce yau ki haƙuri ta ɗauki dubinki abin da ya sa daga kurasan nake nesa kuma ban zo da niyyar aure ba in ne aure nan sai dai in zauna nan garin ni kuma na taho ne da niyyar in zo in yi karatu in koma karantar da al'umma ta to in na zauna nan ban yi cika alƙawarin da na yi masu ba kuma zan iya tafiya da ke kurasan ba ke ke kuma ba ki iya barin dangi mu tafi kurasan na haka auren nan ki yi haƙuri ki ɗau kuɗinki ba cuta ba cutarwa ku auna ku gani miliyan nawa kuma kana ganin babu ne ba babu bane zuciya ce babu idan ba zuciya ba abin da za a yi duk aikin nan da kaga sabon manzon Allah sun yi zaka ji ana cewa ba da karfin yawa suka yi ba da karfin makamai ba zuciyar ce mai karfi saboda imani ya kafa a ciki saboda haka suka yi aikin da duniya ba taba gani irin shi ba saboda karfin da suke da shi na imani ba karfin yawa bane ba karfin jiki ba inda karfin yawa ne da yakin farko ma za a fara murkushe sabon manzon Allah tunda nan ɗari uku da wani abu suka je suka yi faɗa a yakin Badarul Kubra mutum dubu da wani abu ga ƙarfi ga nama ga kuɗi ga dukiya ga cin abinci su yanka raƙuma kullum raƙuma kowa ga wanda zai yanka goma kullum su ko ba su da shi ba su da komi abin hawa ma doki wannan wanda suke da doki su nawa ne mutum nawa mutum uku ba su uku ba makaman duka ba su fi abu uku ba amma da yake ba da ƙarfin abin na ke ba Allah ya ba su nasara kuma ba su fasa ba su su haka zuciya abin nan ne to ku duba wannan saboda haka a zo a yi wa ma jaa a fi hadisi wannan shine kada saboda kada wata ta zauna ta rika saurare ta rika cewa ai ta wannan to shine yau ban gama wancan ba ko da ya zo ko aka bada dubun nan malam ya ƙara komawa sati mai zuwa ya ƙara zuwa makabarta sai ya ganshi ma yana ta murna ya ce ai ka koma ka gaya wa mamana abun nan da ta bada har ya iso shi za ka ga ina murna kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda Allah ya sa ta dalilin ka na samu mafita kai ma Allah ya baka mafita cikin al'amuranka wannan alƙawari da kokari da kai man ka je gida ka sa kai man wannan abu kai ma yadda kai man Allah ya saka ma da alkhairi shine karshen magana ko wa ma jaa wa yajibu an ai yudhakkirani aljami' bil an yadhkurani ne nan wannan shi ba wancan firin wancan bane wa yajibu an yadhkurani aljami' bil khair abinda ake so yanzu wato ya wajaba kowa daga cikin mutane na rika ambato na kawai wajen alkhairi na wa an yusamihuni abinda ne masu ba daidai ba kuma shi yafi min kada za mu gane wannan da mun roki mutane su yi mana afuwa ranan da ka mutu ka roƙi mutane kafin mutuwar nan taka in na zo na mutu aka ce maku yau na mutu to wanda zai iya ambatan alkhairi na da yake iya tunawa to ya faɗe shi in zai faɗi amma wanda nema ba daidai ba ina fata ya fi min kada ya ta ambatan cewa ni ne masa kaza ni ne masa kaza wanda ba daidai ba wannan roƙo ne babba kuma mu ma yana da kyau mai roƙi mutane akan wannan saboda ba yadda za a yi irin wannan abun dole ka yi ma wani ba daidai ba to wanda zai iya tuno alkhairin ka ya faɗi alkhairin kawai wanda kuma ka muna namawa muna roƙon sa yafe mana wannan shine babban abu lima ruwiya an ibn umar radiyallahu anhuma saboda abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda fala fala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce uzkuru mahatina mautakum ku rika ambato kyawawan abubuwan matattunku da kuke iya tunawa wa kaffu amma tawihim ku kame daga munanan su wanda suka yi ba daidai ba ku bari ku yi hakuri yabna adama yabna adama waladatka ummuka bakiya wan nasu min hawlika yadhakuna surura فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا يتي يا ابن آدم يا كيدن آدم ولدتك أمك باكيا ما يفيك تاها يفيك كنا كوكا ردك يفيك كنا جاريري ka fito ne kana kuka jariri in ya fito har in bai kuka ba sai sun buga yin asibiti tafka masa mari sai yi kuka bai kuka ba sai yi kuka kai ne wanda aka haife ka ranar da mahaifiyarka ta haife ka ka fito kana kuka wannasu min haulika mutane ko na gefen ka su ko sun taru ya ba hako na surura suna ta murna suna dariya saboda an haifo ka haka ne ko kowa nan in an sadda ka haifai yan uwa da dangi in an zo wasu ana magaya wasu ana asibiti in asibiti ne mun ko can lokacin ba wa asibiti a taho shikenan yan uwa za a kira na kusa kusa su taso daga inda suke so suna jira a haihu a gaban su su tauka su ta murna suna buɗa suna jin daɗi an haifi jariri shi ko na farka kuka saboda ya zo wurin bala'i faras to yanzu ka yi ƙoƙari tun da ka yi wancan kukan ala amalin kai kokari kai aiki tukuru yanzu tun da ka zo duniya takunu idza bakau fi yawmi mautika sai ka zama lokacin da abu ya juya radda zaka mutu idan mutane sun yi kuka saboda tafiyarka kai ka bahikan masrura kai ko kana dariya kana murna Allah kada ka jarrabe mu da kuka so biyu kuka ran da mutum aka haifai ya zo yana kuka sannan kuma bayan ya zo mutuwa ya koma yana kuka Allah ka tsare so ake yi ka zo sadda ka zo duniya kuka yanzu da za ka bar duniya kana dariya ko da mutane na kuka suna kukan ka tafi kai ko kana murna inda za ka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu na tafi bi hada na'am wa alaikum assalam eh niya wannan niya kusan shine kukan da ake na kururuwa ana ihu ana wannan amma buka wanda za a yi na mutum ya zubar da hawaye dan tausayi wannan ba komai niyaha shine wanda za ta yi tana kururuwa suna faɗin ambato irin wancan aikace-aikacen da ya yanzu ana wayo kamar masu jamun bari mun lalace suna kuka shine niyaha amma buka wannan mutum zai yi dan ya zubar da hawaye wannan dan rahama dan tausayin wanda ya mutu wannan babu laifi wannan ba zarge mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da sahabbai suka tambaye shi suka ga yayi kuka lokacin abin nan ya zubar da hawaye aka ce mai menene ya haka manzo Allah ya ce a wannan rahama ce Allah yake sawa cikin zukatan bayinsa da aka zubar da hawaye wannan ba matsala bane in mutum ya zubar da hawaye babu komai rahama ne wannan kuma zai sa mutum kage abun nan din ya damu sosai wajen abun nan muna fata Allah ya Allah ya Allah ya mana kyakkyawan karshe Allah ya ba mu husnul khatima bi mannihi wa karamihi wa fadlihi innahu waliyyu zalika wal qadir alayh naktafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب أنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا بالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا اذا اشرنا الى ما اشاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين